masu mu barkanmu da saduwa a daidai wannan lokaci a cikin shiri na musamman wanda yake zuwa muku daidai wannan lokaci daga sashen addinin musulunci kamar yadda sanarwa ta gabata muna tare da ɗaya daga cikin malumma na wannan gari na mai albarka na kano dr muhammad sani rijiyar lemo wanda za mu tattauna da shi akan al'amura da a yanzu suke gudana malam ina sake sallama gare ka karo na biyu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu za mu tattauna a game da matashiya da kusan ka iya cewa kamar yayi satin da ya gabata ana ta samun wato sabanin fahimta ba tun daga yanzu ba dangane da wannan matsala ita ce matsala ta maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda ke nuna cewa alama ce ta ƙauna ga annabi sallallahu alaihi wasallam to akwai abubuwa da dama kusan da suke faruwa wanda kusan mu a wannan nahiya tamu ma iya ganin sakamakon mu ce bako amma wannan tuni kasashen da suka ci gaba kamar yadda satin da na faɗa suka riga suka mai da matsalar an riga an yi bayani a kanta muna kuma fata ina daɗa addu'a allah ya wani lokaci da zamu ringa ƙoƙarin ma haɗa malumma waɗanda suke da mabambanta ra'ayi su zo su tattauna tattaunawa ta ilimi ba tare da zagi ko cin mutunci ko wasu maganganu waɗanda suke ba su da amfani ba domin ilimi bai gaji haka ba duran da kaji an fara wannan to kuma an shiga wani abu da ba za a iya sanin sunansa ba sai dai a raɗa ma wani sunan sabo akan makallahu zan so ka fare mana matashiya a game da wannan al'amari mai girma
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين bayan haka uwa masu saurari a wannan lokaci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wato tattauna matsala mai kama da wannan abin da ya shafi maulidi na annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama matsala ce da aka daɗe ana magana a kanta malamai suka daɗe suna rubuce-rubuce a kai kowa yakan faɗi iya abin da ya sani dangane da wannan matsala idan har gari ya ƙoshi da ilimi karatu ya bunƙasa a guri to irin wannan tattaunawa ba ta ta da jijiyar wuya ba ta sa a samu wani yanayi na hatsaniya ko rigingimu balle har a kai ga doke-doke domin duk abin da aka ce ilimi shi zai hukunta shi shi zai yi hukunci a kai to wannan abu ya fi komai sauki sha'ani na taro don tunawa da haihuwar annabinmu annabin rahma sallallahu ta'ala alaihi sallama sha'ani ne wanda za ka iya tattauna shi ta fuskoki guda hudu fuska ta farko za ka iya tattauna wannan abu ta ansa tambayar shin wannan taro da bukukuna su ne suke nuna alama ta soyayyar mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama rashin yin wannan taro ko rashin halartar irin waɗannan bukukuna shin yana zama alama ta ƙiyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam gaba ta biyu da ya kamata mutum ya yi magana a kai shin yaushe ne ma aka fara yin wannan tarurruka da irin waɗannan bukukuna a wani zamani ne suwane ne suka fara sannan gaba ta uku shin suwane ne suka nuna ba su yadda a yi ba ko bai dace a yi ba ko ba sunna ce yi ba bida'a ce yin hakan wasu ƙungiya ne ko wasu malamai ne da suka fito kwanan nan ko ko wani abu ne da daɗe gaba ta uku ko kuma gaba ta hudu shin maulidi ko taron maulidi idan har ya tabbata bai zama sunnar annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallam ba to shin zai zama cikin bida'o'i waɗanda za a kira wasu hasana wato bid'a hasana ko ko a'a na tabbata ansa waɗannan tambayoyi guda hudu za su ba mai sauraro wata dama ta ya fahimci shi wannan batu da aka daɗe ana cece kuce a kansa na farko gaba ta farko shin taron maulidi shi ke nuna soyayyar mu ga annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ta yadda rashinsa zai nuna ƙiyayyar mu ga annabi sallallahu alaihi wasallama babu shakka abu ne wanda yake sananne ga kowa da kowa hatta ga waɗanda suke taron da waɗanda suke mara masa baya da waɗanda ba sa mara masa baya a da da yanzu duk sun yi imani sun yadda sun gamsu cewa wannan taro sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su san shi ba ba su taɓa yin shi ba kowa ya yadda cewa tabi'ai almajiran annabi sahabban annabi sallallahu ta'ala alaihi wasallama ba su taɓa yi ba ba su san shi ba kuma duk mun yadda cewa almajiran almajiran sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam wato atba'u tabi'in ba su san shi ba kai hatta taba'ul atba irin su malik su shafi'i su imamu ahmad su sufyanu sauri su sufyan ibn uyayna su abu zur'a su abu hatim su muhammad ibn isma'il al-bukhari su muslim ibn al-hajjaj su abu dawud su tirmizi su nasa'i su ibn maja kai ta ambaton waɗannan manya-manyan malamai da aka yi a tarihi wanda har yanzu muke amfana da iliminsu duk cikinsu ba wanda ya san ma wannan taron ballantana ya yi shi kaga idan za mu yi adalci gare su su mu ba su matsayin da allah ya ba su ba za mu taɓa yadda mu ce wannan taro shi yake nuna alamar san annabi sallallahu alaihi wasallam ba domin muka faɗa haka kamar muna hukuntawa cewa su ba sa sa annabi sallallahu alaihi wasallam wanda kuma ba wanda isa ya yi karfin hali ya faɗi haka ba na jin akwai wanda zai iya faɗar haka soyayya dai ta annabi sallallahu alaihi wasallam babu babu wanda zai iya nuna masa soyayya irin yadda sahabban su suka nuna masa Abu Sufyan lokacin da ya zo ya ga annabi sallallahu alaihi wasallam tare tare da sahabbansa ya koma yana gaya ma Qurayshawa yana cewa wallahi shi bai taba ganin wani basaraki ko mai mulki ko mai iko ko mai sarauta da sahabbansa suke san shi suke girmama shi ba irin yadda ya ga sahabban manzo Allah suna yi masa to ashe kaga ba abu ne mai sauki ka ce wannan jerin gwanu na al'umma ba da tafi kowa tsarki a tarihi ka ce su ba sa son manzon Allah ko suna kin manzon Allah ko ba su san yadda ake son manzon Allah ba ba na jin akwai wanda zai iya faɗar haka kamar yadda babu wani wanda zai iya ƙarfin hali ya fito ya ce akwai wani abu na nuna manzo Allah soyayya da waɗannan ba su san shi ba ba na jin akwai wanda yake da ƙarfin halin da zai faɗi haka a shi kaga mun yi ittifaki akan cewa in dai soyayya ce za a nuna wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama to babu wacce ta kai irin wadda sahabbai suka nuna masa babu wacce ta kai irin wacce tabi'ai suka yi babu wacce ta kai irin wacce atba'u tabi'in suka yi babu wacce ta kai irin waɗannan wacce waɗannan a'imma din suka yi ashe kenan wannan al'amari law kana khairan la sabaquna ilayhi da shine mafi alkhairi yin hakan to da sun riga mu da ba za mu riga su ba za mu yi musu fice a nan ba to ashe kenan bai kamata ya zama alama ba menene alamar ina jin a garin nan babu wani littafi da aka yi imani yana faɗar haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko haƙoƙinsa akan wannan al'umma da martabarsa da darajarsa irin littafin ashifa ashifa na qadiyya littafin ashifa littafi ne da an jima shekaru masu yawa ana karantar da shi a kasan nan mun karanta mun karance mun karanta mun da mun karanta mun karanta amma da ɗai ba mu taɓa ga inda ya nuna mana cewa yana daga cikin alamomin soyayyarsa ba a yi wannan taron tare da cewa a zamanin ƙazu'iyar akwai taron amma bai ambace shi cikin alamomin san manzan Allah ba kuma a je a duba a shafa a ciki akwai babi na alamatu muhabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana su ɗaya bayan ɗaya amma har ya gama bai ce a yi taro da gangami ba ko a yi abinci a wata rana a shekara bai faɗa ba ba na kuma jin akwai wanda yake da ɗarɗar a zuciyarsa cewa ko ƙazi ya ci anya ko yana son manzo Allah ba na jin akwai mai wannan kuma ba na jin akwai wanda yake ganin cewa ƙazi iya ɗin nan bai ba wa manzo Allah haƙƙinsa ba babu sai ya kasance da ya zo gaya mana alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam sifa ta farko da ya nuna cewa ita ce kashin bayan alamar so ga annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya ce koyi da shi da riko da sunnarsa da aiki da abin da ya zo da shi ya ce idan har ka ga wani yana da'awar san annabi sallallahu alaihi wasallam amma ya fanci kali da wannan to ka tabbata ba gaskiya yake da'awarsa ba ba a gaskiya ba da gaskiya yake da'awarsa ba ce lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u da san da kake masa da gaskiya ne to da ka bin shi sau da kafa domin wanda duk yake son wani to zaka ga yana bin shi sau da kafa baya so ya saba masa baya so ya yi masa abin da zai zai jawo masa hushinsa gaba ta biyu wadda ita ce to yaushe ne aka fara abu idan har mun yadda wanda bana jin akwai mai ja akan wannan don ni na karanta hatta waɗanda suka ba wa abin kariya suka ce a iya yi sun yadda cewa manzan Allah ba shi ya ce a yi ba ba sahabbai suka yi ba ba tabi'ai suka yi ba in ka duba husnul maqsid fi amalin maulid na suyudi ya ba wa abin kariya ya yi kokarin ya tabbatar da abin amma abin da ya ce farko bid'a ce da wani sarki ya fara kirkira a erbil erbil cikin kasar iraki ne can arewacin iraki can yankin da kurdawa suke wani sarki ne a zamanin a karni na shida da ake ganin sarki ne adali shi ya fara yi abinda su ya ce fa wannan fa shine abinda su ya faɗa duk da yana bawa abin kariya amma bai yi zuke ba ya ce manzan Allah ne ya ce ai bai faɗa haka ba saboda malami ne kuma yana tunanin Allah yana tunanin amanar ilimi da Allah ya ɗora masa to abinda binciken tarihi ya nuna waɗanda ma suka fara ƙirƙirar wannan maulidi su ne wata daula da aka taɓa yi a masar a ƙarni na hudu da ake kira da ake kiranta ad-daulatul ubaidiyya suna jingina kansu da nana ba amma malamai na sunna gaba ɗaya sun yi ijma'i cewa ƙarya suke ba su da alaƙa da nana fadima daula ce wacce ta yi mugunta ƙwarai da gaske ga malaman musulunci na sunna daula ce wacce aka kafa ta akan kama karya da zagin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya je ya karanta littafin tarihul khulafa na siyudi farko farkon mukaddimarsa inda ya ce zai kawo halifofi da suka yi mulki a tarihi sai ce to amma ba zan kawo halifofin wannan daular ba saboda ba daula ce ta Allah ba ya ci gaba da zana aika aika da suka yi a ciki yake hikaito mana cewa wani malami yana labartawa cewa sun kashe malamai na sunna dubu hudu ba don komai ba a kan sun ce ba za su daina kiran sahabbai su ce radiyallahu anhu kawai saboda ba za su daina taraddi ba yi wa sahabbai addu'a aka kashe malamai malamai malamai kimanin dubu hudu ibnu kasir a cikin albidaya wa nihaya a juz'insa na sha ɗaya shafi na 370 zuwa 371 ya hikaito mana cewa a cikin rabi'ul akhir malamai sun yi rubutu suka haɗu da alƙalai da malamai da manya-manyan gari da salihai da fuqaha'u da muhaddisu na gaba ɗaya ce suka rubuta takarda doguwa wacce ta ƙunshi suka ga nasabar waɗannan mutane da jingina kansu da suke ga fadima cewa wannan ba ya da asali ba su da alaƙa da 'ya'yan sayyidina ali ibnu abi talib allah ya ƙara masa yarda ba su da wani abu wanda ya jingina su da su face ma abin da suke yi abu ne na kafirci domin a cikinsu akwai fasikai akwai fajirai akwai mulhidai akwai zanadika akwai masu rushe musulunci akwai waɗanda ba su yarda da musulunci ba har ma yake cewa malamai suka rubuta cewa mazhabarsa mazhabar majusawa ce masu bautar gunki masu aƙida ta abauta ma wani Allah sun ɓata dukkan wani haddi a zamaninsu alhakimu bi amrillah wanda ɗaya ne daga cikin khalifofin da suka yi mulki a wannan zamanin a matsayin Allah aka ɗauke shi babu abin da bai halatta ba ya halatta duk wani haram da shan giya da mata wanda ba na sunna ba duk ya halatta to waɗannan su suka fara yin maulidi tarurrukan maulidi a cikin littafin almawa'id wal i'tibar na al-makrizi a shafinsa na 490 ya kawo mana cewa su waɗannan sarakuna a duk tsawon shekara maulidoji ne suke maulidi iri-iri ya lissafa maulidi 28 wanda suke a cikin abin nan kwanakin shekara daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan to a kansa ne aka fara a karni na hudu tun kafin a yi wannan sarki ma da ake cewa adali shi ya fara a'a tun kafin wannan idan mutum mai karatu ne ta tanutsu ya duba littafin subhul asha fi sana'atul insha na wani malami da ake kira ahmad ibn ali al-qalqashandi malami ne da ya rayu a karni na tara tun kafin haihuwar su suyudi ya yi littafin sa wajen mujalladi shafili goma sha ana cewa da shi subhul asha fi sana'atul insha a cikin wannan littafi su juzi'insa na uku shafi na 498 zuwa 499 ya hikaito mana ma irin yadda waɗannan sarakunan suke maulidin su waɗannan da aka ambata da irin yadda aika-aika su take a musulunci hakanan in muka duba littafin ahsanul kalam fi ma ya ta'allaku bis sunnati wal bid'ati min al ahkam na muftin ƙasar masar da ya rasu shekaru baya da suka wuce masu yawa ana kiransa Sheikh Muhammad Bakhitul Muti'i a cikin wannan littafi shafi na 44 zuwa 45 shi ma ya ƙara tabbatar da wannan magana ta cewa su waɗannan su suka fara ƙirƙiro shi wannan abu a matsayin wani abu da za su bauta wa Allah da shi kaga ashe mun san gaba ta farko cewa alƙurunul mufaddala alƙarnunnukan da aka fifita a tarihi wanda annabi yake cewa khairul quruni qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum ya tsaya a wannan mataki na uku yace su ne mafi alqarnin qarni alkhairin qarninnika duk ba su san wannan ba sai da wannan daular ta zo wace ta yaki musulmi ta yaki musulunci ta kashe malamai sai da ta zo ta fare shi kaga ba zai iya zama wani alama ce da ita ce za ta bambance mai san annabi da wanda ba ya san annabi ba inda za a yi adalci sannan gabar zance ta, ta, ta, ta uku shin wai su wane ne suka fara inkarin wannan na farko dai mun san cewa duk waɗancan malamai da suka gabata su maliku su shafi su ahmad ba su ma san abin ba dan a zamanin su ma ba a yi ba a ɗauki wannan shine tafarki da nuna soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam kuma wannan da ijma'in kowa ma har mai yin abin ma ya yi ijma'i cewa waɗancan ba su san abin ba don ba zai iya kawo inda suka yi taron ba to amma malamai sun yi ta magana a ci gaba da yi ko kaɗai kuskure ne ka ce yau aka fara ko jiya aka fara ko shekara takwas baya aka fara su kuskure ne idan an yi karatu na nutsuwa aka tsaya aka duba za a ga cikin manyan malamai da muka yadda da su sun yi wannan magana wato akwai malamin da ake cewa tajuddin umar ibnu ali al-lakhmi al-maliki ya fi shahara da al-fakihani tajuddin al-fakihani muna karanta littafan muftasar da sharhinsa za mu taji ana kawo maganganunsa a matsayin malami ne na Allah wanda ya tsaya ya karantar da al'ummarsa kuma malami ne ba maliki ya rasu tun hijira tana 734 734 yanzu muna 1428 littafi yayi kacokan don ya nuna a daina wannan baya da kyau domin ƙari ne a addini sunan risalar tashi al-maurid fil kalami alal maulid siyuɗi da ya yi ƙoƙarin kare maulidin shi ya nakalto mana risalar gaba ɗaya a cikin littafinsa alhawilin fatawi duk wanda yake da littafin ya je ya duba sai da ya fi kawo risalar fakihani a shi kaga fakihani yana daga cikin waɗanda suka inkari tun shekara sama ɗari takwas baya a shi kuskure ne wanda zai nutsu ya zo ce wasu mutane ne kwanan nan ko shekara biyu ko uku ko biyar ko goma baya suka fara kawo rigima akan abu ba haka bane a magana ce ta ilimi an tattauna ta sannan za mu ga wannan magana tashi shi umar ibnu ali lakhmi malaman malikiya ba ɗaya ba biyu sun ɗauko ta sun yi hujja da ita a gurare da dama za mu ga a cikin littafin hashi abin nan hashiya ta muktasar muktasar khalil ta hashiyatul adawi amma akan muktasar khalil a mujalladin sa na takwas shafi na 168 yana magana akan mutumin da zai wasici da kuɗinsa in ya mutu a yi maulidi a cika wasicin kuka a cika sai yake cewa ammal wasiyatu ala al-maulid sharif fa dhakara al-fakihani anna al-maulid anna amal al-maulid bid'atun makruha yace ai wannan wasiya da ake cewa ayi da kuɗi ayi maulidi da shi ai fakihani ya ambaci cewa wannan aiki makaruhi ne wannan malami a hashiya ta muktasar ya faɗi wannan haka nan abu abdullahi muhammad illish mai littafin fathul aliyu malik fatawa ce ta mazhabar malikiya a ciki shi ma da ya kawo wata mas'ala ta matar da ta yi a mutumin da ya yi da ya yi bakace cewa zai yanka saniya sai gashi kuma bai cika bakace akan akan maulidi kuma bai cika bakacen ba shine ake tambaya ya cika ko kai ya cika sai ya ce babu komai a kansa saboda wannan aikin shi maulidi din ba mustahabbi bane a cikin fatul ali malik fatul ali malik ashe kaga ba wai yanzu bane aka fara maganar kuma ba wasu bane yan mazhabar hanbaliya ko yan wahabiya ko wani abu a cikin maliki da muke karanta littattafan su sun yi wannan magana sannan a cikin littafin al-miyarul mu'arif na al-wansharisi a sufilinsa na bakwai shafi na 99 zuwa na 101 a ciki ya nakalto fatawar wani malami da ya rasu tun shekarar hijira 711 ana cewa da shi muhammad ibn ali abu, abu abdullahi al-haffar ba maliki ne a ƙasar maghrib ya ɗauko maganarsa a kan maulidi inda yake cewa maulidin nan mutanen kwarai magabata na kwarai ba su san shi ba ba ya da tushe a addini doguwar magana wanda irin wannan zama ba sai samu iya karanta ta duka ba amma yadda muka ba da shafi sai a duba a nan kasar muna da shi usman dan fodiyo kowa ya yadda masoyin manzon Allah ne sallallahu alaihi ba mai ja akan wannan amma da ya zo batun maulidi farkon abin da ya fara budewa da shi taron maulidi bid'a ce makaruwa taron maulidi bid'a ce makaruwa haka yace qultu wa amalul wal ijtima' li amalul bid'atun makruha to abin da duk aka ce makaruhi fa barinsa shi fa alheri ba ba na ji akwai malamin da ya taɓa fassara maka makaruhi shine a kankama abu a yi abin da duk malamai suke cewa makaruhi barinsa shi fa alheri ko da ba a ce kana da zunubi ba to barinsa shi ne ladan ba yin sa ne ladan ba to abin da shi Usman ya ce fa kenan sai ya ce ko da yake wakila an ce ba laifi ai bid'a ce hasana amma shi maganar sa ce ce bid'a makaruhiya ya nakalto daga littafin al-madkhal littafin al-madkhal na ibn al-hajj wanda yana nakalto da maganganunsa da yawa har ma shi ne al-madkhal din a cikin littafinsa yana cewa a cikin juz'insa na juz'insa na biyu shafi na sha ɗaya zuwa na sha biyu shi usman ya nakalto shi ma wannan maganar cewa da mutum zai tara mutane a yi maulidi babu wani abin da Allah ya hana a cikin taron babu cakuɗuwar maza da mata babu kaɗe-kaɗe babu ganguna babu duk abin da Allah hana babu a ciki kawai dai kira mutane a ci abinci a watse a matsayin cewa yana tunawa da haihuwar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam sai shi mai littafin almadkhal kamar yadda shi Usman ya nakalto a cikin littafinsa sai yake cewa yin wannan aiki bid'a ne bi nafsi niyyatihi faqad da ma wannan niyyar kawai iz inna zalika ziyadatun fid din domin yin haka ƙari ne a addini laisa min amali salafi al-mahdina baya cikin aikin magabata da suka wuce wattiba'u salafi aula bin magabatan farko da bin hanyar su sau da kafa shi yafi muna karanta wannan ashe kaga ba daidai bane in aka zo batu na ilimi a tattara wannan a ɓoye ai ko na yarda da abin sai in baje in ce ga abin da wasu suka ce ga abin da wasu suka ce sai a fahimci cewa ashe wanda ya hana din nan ba shi ne farau ba kuma ba rigima yake so ba abu ne na ilimi shi ma ya baje a kai to irin wannan tattaunawa ita ce za ta sa ilimin ya ci gaba domin a duk sanda aka yi magana za ka je kai ta bincike amma in aka ce kai ka yi magana ka faɗi abin da kai ka yarda da shi amma ɗaya ɓangaren shi kuma a sa masa takunkumi a ce kadai to kaga ba a san ilimin ya ci gaba sahabban manzo Allah ba haka suka rayu ba tabi'ai ba haka suka rayu ba mazhabobin nan da ake takama da su inda a ce ɗaya ya sa an sa wasu takunkumi ba za a same su ba to ashe sai mun bude kirjin mun tsaya mun saurari kowane bangare mun ji irin dalilan da suke bayarwa batun bid'a hasana ba hasana ba shi ma batu ne da aka daɗe ana yin sa mu muna tare da waɗanda suke cewa abu ya ce kullu bid'atin dalala duk abin da yake bid'a bata ne ina iyaka menene bid'ar a nan ne watakila ka duba wani abu ka ce kaza ma bid'a ne wani ce a'a ba bid'a ba ne to sai ku tsaya nan ku yi ta tattaunawa ta ilimi amma ba a soke wacce maganar kullu din ba kullum tana nan kullu a larabci tana nufin duka tana daga cikin siyagul umu ita ce ma ummul ba in aka zo faɗa sigogin da suke nuna umumi to kullu ce farko wacce take nuna gamewa gaba ɗaya sauran abubuwa duk suke zuwa bayanta to da ita manzo Allah ya magana ibnu rajab alhambali a cikin littafin sa jami'ul ulum wal hikam da ya zo sharhin hadisin kullu bid'atin zalala wa kullu zalalatin finnar sai ya ce wa amma ma ja'a an salaf min istihsanihim ba'd al ba'd al bid'a fa muraduhum bi zalika al bid'a al lughawiyya la shar'iyya ci abinda duk ka gani ya zo daga magabata akan aikata wasu abubuwa da aka ce bid'a ne suka ce a iya yi ce ba suna nufin bid'a a addini ba ba suna nufin bid'a a shari'a ba suna nufin bid'a a luga akwai bambanci tsakanin bid'a a shari'a da bid'a a luga bid'a a shari'a ka kirkiri wani abu a addini ka ce ibada ce a kusanci Allah da shi wannan shi ake cewa bid'a ga wani abu in kai ka samu lada ka kusanci Allah da shi shi ake cewa bid'a abinda duk bai da alaka da kurba da kusanci kowa yana iya yi wannan ba a kiran shi bid'a sa lasifika sa agogo sa shiga mota wannan ka shiga john ya shiga kowa na shiga ba wanda yake jin ya shiga addinin wani dan ya shiga mota yawa ba ba sa ciki da abubuwan duk da ake faɗa in ka je ka duba littafin al-ittisam na shatibi nakan yi sha'awar in yi ta ambatan littattafan malikiya domin nan kasar kullum muka tashi magana mukan ce mu malikiya ne to nakan ambaci littattafan yan malikiya littafin al-ittisam na shatibi shaɗini ba wanda bai yadda da shi ba ba kwanan nan ya bayyana ba shekara sama da ɗari takwas shaɗini ya rayu a duniya da rasuwarsa da barinsa duniya a cikin littafin al-ittisam ya tsaya akan bagatun cewa duk ida a bata ce matukar addini take duk abin nan da ake lissafawa an tara alkur'ani an yi tarawih ya ce duk ba bid'a bane dukkanin su akwai su a musulunci babu wani abin da babu shi qur'anin nan tun manzo Allah na aka rubuta shi sai a sayyidina abubakar su suka tara shi annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin sai ko mu zo mu duba aikin mu ce bid'a ne in mun yi haka mun kwatanta maganar da yace wa sunnatul khulafa'ir rashidin duk sun yadda akan abin sai mu kuma kira shi bid'a ilimi tun zamanin manzo Allah ake rubuta ilimi annabi ya ce uktubu li abisha a rubuta abusha hudu bata da yayi ya ce shi ba zai rike manzo Allah ya ce a rubuta masa ilimin da ana rubuta masa abin da zai ya bani sha'awa a cikin littafin tafsiratul anam fi anna ilma huwa al-imam wato sanar da duniya cewa ilimi shine jagora wanda Shehu Ibrahim ya sai rubuta ka je ka duba ƙarshen littafin yace babu wata bid'a hasana a duniya duk kuma abin da aka tsaya aka makale akan cewa bid'a ce hasana yace ba bid'a bace in dai yana dalili yace ba bid'a bace Shehu Ibrahim ya a cikin littafinsa tafsiratul anam fi anna al-ilma huwa al-imam ashe kaga ba daidai bane ni in na faɗi haka ka tayar min da kayar baya sai ka ɗauka abu ne na ilimi kai ma zo ka faɗi naka ni ma an faɗi nawa babu wani wanda ya isa a ƙasan nan ko a garin nan ya ce ga wani zai a gidansa ko a masallacinsa zai maulidi wani ya je abin da ya ce ba za a yi ba ya ce zai abin nan ko mu taɓa yin wannan ba abin da dai muke yi bayanin matsayin yadda malamai muka samu sun yi yadda muka samu shi usman ya faɗa yadda muka samu su abin nan ibn al-hajj sun faɗa a madakal yadda muka samu su abu abdullahi al-haffar sun faɗa waɗannan duk an yi su ne tun kafin ma a san za a kafa wata daula ta saudiya ko wata daula ta wahabiya ko wani abin nan ashe ba daidai bane mu koya abin da ya shafi ilimi to maganganu akan wannan magana ce mai faɗi wataƙila irin mintoci kaɗan irin waɗannan ba za su yi sai dai mu ba da kanun labaran a bara na yi kasu suka uku akan wannan matashiya ana iya neman za a sami abubuwa da faɗi.
to masu mu a daidai wannan lokaci dai muna tare da dr muhammad sani umar rijal lemo wanda muke gabatar da shiri matashiya a game da maulidi na annabi sallallahu alaihi wasallam a daidai wannan lokaci za mu ba da hanyoyin wayanmu domin saduwa da malam kai tsaye domin yin tambaya akan abubuwan da ita tattauna din akwai layin tara hudu biyu hudu biyar biyu da tara hudu biyu hudu biyar uku da uku daya takwas takwas tara uku zan sake maimaita wa'annan layuka tara hudu biyu hudu biyar biyu tara hudu biyu hudu biyar uku uku daya takwas takwas tara uku da fatan za a takaita tambaya akan abin da muke magana kuma da Allah kokari a rage gabatar da kai saboda yanayin lokacin nan ne assalamu alaikum Hello, salamu wa alaikum.
alaikum salam Kuna da magana, kuna magana da Hamza na tafiya Abdullahi ko to hamza ga malam Malam, ina maka barka da zuwa. Malam to kamar wannan da ake cewa hawan jaki ma duk bidiya da shi ba.
a wajen ki ba zalla ya wuce ki bara mu ɗauki layin gaba assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Aduwa da kuma sama.
na'am bismillah A wasu wani abu na Na'am.
kungiyar tsankar jirgin da.
to na'am An da farko dai ne wa malam barka da zuwa. Um, da haka malam na yi mamakin kasancewarka malami. Ke zama to iliminka bai amfane ka da komai ba, ba don komai. Eh, don ka yi ilimi, iliminka ya nuna maka ki.
Ma- mal- malam Hidima ga jalibin Ma- manzan ma- Allah sallallahu alaihi wasallam.
malam hamza sunan ko Saboda, malam hamza na'am.
eh, da zai yi da ka tambayi malam misali kamar zai To, fi Misali da sai da zan masa haram.
yawwa Da ana sun jiroli da yake shara wata gida yawwa kamar yanzu irin taro da ake yi na kaddamar da masallacin juma'a na'am a ce za a gina masallacin juma'a amma ana son mutan lokal gamman ka ta kawo taimako gwamna ka za a kawo taimako haka
da Allah ina aka samu wannan ita fa wannan bid'a to masha to Allah Allah shi ne tambaya ta amma gaskiya ina mamaki a cewa a cikin garin Kano akwai wani mijin maulidi har da zai zo cikin gidan gajo to mun gode malam Eh, da fatan masu sauraron mu za su yi kokari su dage da wani abu guda ɗaya kamar wasiyyar nan ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da yake cewa wato ainihin kada ka fi watakila abubuwan da malam ya faɗa ah, yana da kyau a yi mata tambaya a kansu kuma ya kamata a ce zuwan gidan rediyon nan ya sa mutane sun waye da abubuwa da suke wato ainihin sun shafi maganganu da sauransu assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam kuma ka ɗan rage rediyon kaɗan
Salamu alaikum.
na wa alaikum salam bismillah ya sunan ka magana Isa Ibrahim daga Gaya to malam isa eh na bismillah na farko dai malam ina so yayi hakuri game da magana wannan mai magana na biyu Ah, kaka, ai, ci gaba da Domin ya bayanin. nuna shi bai san abin Mm-mm. kai ma ɗin kuma ai ya kai- nuna to- jahilcinsa a ai fili ai da kai da shi duk kuma kun zama abu ɗaya kenan to shi ke yawa wato abin da yake Abin da faruwa nake ina so.
zuwa ina zuwa ina zuwa abin da yake faruwa yana da Eh.
kyau idan mutum zai magana in dai Na'am.
har muna bibiyar abubuwa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake gabatar a rayuwarsa gaskiya ne ka'ida shi ne duk lokacin da mutum zai magana ya kokari ya ga ya mallaki kansa akan wannan magana din so kai tambayar ka zuwa ga malam zai fi kyau fiye da kai magana akan wani abu to tambaya ta anan malam game da cakuduwar maza da mata a maulidi
to mun gode.
ne hukuncin sa Mun gode. An samu layin gaba kada ya manta da laikan nama akwai layin tara hudu biyu hudu biyar biyu da layin tara hudu biyu hudu biyar uku da uku daya takwas takwas tara Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Da ka dan rage rediyon ka da zai fi ka dan kashe ta mana ba da zai fi Mai magana abba daga yanka abba abba daga to, yanka abba kai tambayar ka abba mai dawa Allah saka da alkhairi malam me kake so kai tambaya ina tambaya malam ni mahimmancin akka malamai taru rauni ko su malami ya taru a wajen maulidi na domin ya soki ra'ayin wani malami da yake kokarin ya kare sunna to mun gode to bari mu sake samun layi daya assalamu alaikum assalamu alaikum ya kuma salamu nan na'am algaba wake magana wannan kabiru suna na kabiru ya es to marwana kabiru ya is marara ga malam bismillah malam kabiru kamar layin naka ya samu matsala ko na'am assalamu alaikum na'am wake kan layi na'am wake kan layi me tambayar ka na'am da kake cewa maulidi babu kyau wata kwata na'am kake cewa sai dai a ce Mhm.
yanzu su yan izala ko kuma in ce su wahabiyawan haka da suke maganar cewar suna lakka Haka.
ita kuma wannan yaya take haka ne ita ita wannan ba wai karatu bane Hmm.
lakka aka ce ita kuma yan jima To mun gode malam. Assalamu alaikum.
assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alaikum assalam wa rahmatullahi Nasir Ibrahim Kofi Shehi Zamani jagoran Falasina.
Malam Nasir.
Ba ka jiro sai fatan alhaini.
masha Allah malam Wato ni ina sa da nake so ne a gaskiya magana ta Allah irin waɗannan a zo su ta soke a kan addinin musulunci. Gaskiya zai iya haifar da abin da ba a so.
na'am Wannan ba hujja ba ce ba a ce a fito da tsarin da zai zo ya tuntuɓa bukatan al'umma. Gaskiya ni ba na goyon bayan wannan tsarin.
To, eh, Wanda bai wayar da kan mutane ba.
To.
Sai dai ya haddasa gaba a cikin zukatan mutane.
To, malam.
magana ta Allah wannan tsari a gyara shi.
to insha Allah Sai kuma ba shi da amfani wannan.
to mun gode Assalamu alaikum.
za mu gyara insha Allah assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum Salamu assalamu alaikum wa alaikum assalam alaikum.
wa ke magana Freedom ne?
eh wane ne ki akan layi eh wace ce akan layi Ke magana Rogon Maja.
to na'am
Kar haji na malam.
eh ina jinki
Gaskiya malam wannan abu da ka faɗa kai jahili ne da ki.
haka ne.
Kuma ilimin ka bai amfane ka ba. Allah subhanahu wa ta'ala shi ya fara maulidi akan manzon Allah Sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam.
wasallam.
Salamu alaikum.
to mun gode malam To, assalamu alaikum assalamu alaikum assalamu alaikum to ah, duk tambayoyin da malam kaji inda suke kuma ah, a matsayin ah, ka na malami ah, ka dai ji yadda aka sa gaba game da wani abu. a cikin minti biyu saboda yadda yanayin lokacin na ya tafi me za ka iya tattara waɗannan jawabai a dangane da abin da 'yan uwa suka yi magana a game da wannan matsala ta maulidi domin nuna soyayya ga annabi sallallahu alaihi wasallam so a daman duk sanda za ka taɓo wani abin da jama'a sun daɗe suna yi wasu kuma watakila nan ne hanyar can su shan su da sauransu to za ka taɓo musu za ka sosa musu inda yake damun su a magana ta ilimi ba a yin ta da irin waɗannan maganganu da suke yi ba na jin malaman su za su ɗauki irin wannan salo in ma suka ɗauka to zai zama abin ba a ilimance ake yin sa ba kamar yadda na duk abubuwan da na faɗa littattafai ne nake faɗa kuma su malamai sun san su ba wai wani abu ne da na kada kaina ba duk abin da na faɗa har shafi nake faɗa Ah, abubuwa ne an riga an rubuta su kamar yadda na ce shehu usman ya rubuta su bana ji akwai wanda yake nufin cewa shehu usman zuwa ya kawo tashin hankali a kasar nan kuma yake manzo Allah ne na faɗi har abin da shi kansa ya rubuta akan wanda ya ce bid'a ce makaruhiya to kaga babu wani abu da na faɗa sabo kuma maganar cewa ko su ce min sun taru sun yi taron abin nan ko wani- ba a hujja duk da wannan addini in har kana ga cewa wannan bid'a ce to bai kamata kai ba in kuma kana ga ba bid'a bace to shine zaka zo kana batun dalili ko wani abu to kam Ah, kam- na'am.
eh, me zaka ce?
kamar wancan a guje da yake cewa idan har kuna ganin taron maulidi bid'a ne to yaya za ku yi da lacca da kuke shiryawa kuma a masallacin ku ku wannan annabi yayi sallallahu alaihi to da a ce za mu ɗauki wata rana haka mu ware ta mu ce duk shekara za mu zo mu yi wani taro don yin wani abu na musamman da sunan ibada to ba shakka mun yi ibin yi bid'a amma yaɗa ilimi da taruwa a karantar da ilimi wannan abu ne da aka san shi tun kafuwar tarihi tun zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam har bayan sa har zamanin sahabbai malaman hadisi akwai malamin da in ya shiga gari ana samun mutum dubu arba'in tare da shi saboda haka wani abu ne wanda akwai shi a tarihi mu kanmu da za mu keɓance wata rana a ce a shekara mun ware wannan to da babu shakka mun yi bid'a eh To, ah, a gurguje malam lokaci ya riga ya yi a cikin minti ɗaya wanda ya samu kake da shi ga al'ummar musulmi.
sakon da nake da shi shine a tsaya a yi karatu babu abin da zai warware matsalar al'umma sai karatu kuma shi tattauna abin da aka yi sabani a kansa ba lai- ba ba daidai bane mu dinga binne matsalolin mu kai kana ga abin da na kake daidai ne ni ina ba ga ba daidai bane har a zuci kuma mu taro mu binne wannan matsala binne matsala ba shine maganin ta ba fito da ita a tattauna a ci- a ilmanci amma dan ka yi zagi dan ka ɓaci mutum dan ka ce jahili wannan kowa ya iya faɗar wannan kalmar ina jin yaro a a gidanka zai iya faɗa maka wannan kalmar in yana so ba ta da wuyar faɗa Allah ya mana tsari To, a masu sauraron mu a nan muka zo ƙarshen wannan shiri